أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم تاشد إلى مسألة تبير الخامسة كيفية البراءة الذمة عند الجهل مسألة تبير شين كيفية البراءة الذمة يعني متنزل وترد كنسه indal jahali lokacin da ya manta wace sallah ake binsa shi dai ya san ana binsa sallah a azhar ce la'asar ce magariba ce isha ce shi bai sani ba a a sallolin kwaya ɗaya ne biyu ne uku ne hudu ne bai sani ba sannan kuma sallah biyu ya san ake binsa a azhar da la'asar ne ko magariba da isha ne ko isha da asuba ne ko asuba da alhar ne bai sani ba to wannan fasalin ko a ce wannan babi zai yi magana ne akan haka yake cewa man aina man siyati haƙar jahila mulakal kamsa wila an hassala wa in yakun ya'lamu ha bi ainiha lakinnahu yajhalu aina yawmiha fa huwa yusalli nawiyal yawm allazi يعلمه الله له للائز وإن صلاة مع التلوين مع التلوين نسيا فهو يصلي ستها تواليا وقيل بل خمسا إذا ترتب ليس بشرط وعليه المذهب يكتوى من أين منسيتها قد جهله من قد جهله wanda ya jahilta ma'ana bai sani ba mansiyataha asalin sallar da ya manta din shine man kar jahila wanda bai sani ba aina mansiyataha wace ce hakikanin sallar da ya bari mutlaka kai tsaye alkamsatin wila'an hasala wanda kuma sallan nan biyar ne wila'an ajere hasala wacce ta tabbata shi dai ya san ana bin sa sallah a yau shi ne man sai ta mutlaka amma ya bai sani ba a zahar ake bin sa ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba bai sani ba shi yasa ce ka mutlakan mutlakal kamsa kai tsaye dai cikin sallolin nan biyar ne wila'an kuma a jijjirje ya hassala haka suka tabbata cewa akwai sallah dai a kansa to a nan yadda zai yi malamai suka ce sai ya sallah biyar kawai ya zahar ya la'asar ya magariba ya isha ya asuba shikenan kowace ce ba in azahar ne ma yayi in la'asar ce ma yayi in magariba ne ma in isha ne ma in asuba ne ma yayi masala ta gaba yace wa in yakun ya alamu ha bi ainiha lakinnahu yajhala aina yawmiha wa in yakun ya alamu ha bi ainiha wa in yakun ya alamu ha idan ko mutum ya kasance ya san sallar da ake bin sa bi ainiha a karan kanta lakinnahu sai dai ya jahalu aina yawmi ha yaushe ne ake bin sa sallah garanti ya san ana bin sa azhar ko ya san ana bin sa la'asar ko magariba ko isha ko asuba amma fa bai san yaushe bane a a yau ne ko ko jiya ko a ko ran litinin ko asabat ko ladi bai san wace rana bane yace to fa huwa yusalli kawai mutum ya sallah nawiyar yawmin lazi ya alamahu ilahu yana mai niyya ya rama sallar da Allah ne ya san yaushe ne ne shine nawiya nawiyar yawmin lazi ya alamahu ilahu yana mai niyyar cewa ya rama sallar da Allah shine masani lahu lila'iz yana mai fakewa akan haka kawai shikenan ya sallar shikenan tunda dama a karayin sallah babu ka'ida sai kayi niyyar za ka sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko yau lahadi ne zan yi sallah ko wannan shikenan bai san wace rana bace kawai sai ya rama sallar da niyyar kawai ya rama sallar dai da ake bin sa taron ladi ne ko litinin ne ko talata ne ko laraba ne ko alhamis da shi dai bai sani ba kawai ya yi niyyar da ya rama sallar da ya san dai ana masa sallah kawai ya rama wa in salatan ma talwiha nasiya talwin nasiya fa huwa yusalli sittaha tawaliha wa in salatan nasiya idan ya manta sallah ma a tilwin tare da sallar da take bin sa ya san dai ana bin sa sallah ɗaya fa huwa yusalli sittaha tawaliya sai ya sallaci sallah kwaya shida shi dai sallah biyu ya san ana bin sa shine wa in salatin idan ya manta sallar da ake masa ma a silwi tare da sallar da ake manta fa huwa yusalli sittaha tawaliya sai ya sallah shida shi abin da ya sani ya san ana bin sa salloli kwaya biyu amma azhar da la'asar ne ko magariba da isha ko isha da asuba ko asuba da azhar bai sani ba yace to fa huwa yusalli sittaha to sai ya salla rak sai ya salla takwas sai ya sallaci azhar la'asar magriba isha asuba sai ya sake sallar azhar kaga in azhar ma da la'asar ake musu kaga ya sallaci azhar da la'asar kaga ya jera su in la'asar da magriba ma ake musu kaga yayi sallaci la'asar ya sallaci magriba in magariba da isha ba ake musu kaza ya sallaci magariba ya sallaci isha in sallar isha ne ma ake musu da asuba kaza ya sallar isha yayi asuba in asuba da azhar ne ma ake musu to kaza a wannan tsarin tun da sallah shida yi kaga duka ya jera su yace wa qila bal kamsan idza tarattubu laysa bi shartin wa alayhi al mazhab wa qila wasu malaman suka ce bal kamsan kawai ya sallah biyar idza tarattubu domin jeranta sallah laisa bi sharɗin ba sharaɗi ba ne wa alaihi mazhabu kuma mazhabar maliki akan haka ta tafi su a wajen waɗannan kawai in yi sallah biyar shi ke kowace sallah ma ake bin sa tunda salloli biyu ne to kowace ce ma yayi ta taqdimu zuhran yustahabbu iz hiya awwaluha wa subhu ba'du radiya taqdimu zuhra duk lokacin da ake bin sa salloli da yawa akan sa wanda ya kasa gane sallah nawa ake bin sa suka ce takadimu zuhuri ya gabatar da sallah azhar sallah azhar zai fara ramawa shine takadimu zuhurin yustahabbu gabatar da azhar shi aka fi so izhiya awwaluha domin ta sallar azhar ita ce sallar farko lokacin da jibril zai kawo sallah ya zai zo nuna ma'aiki lokutan sallah azhar ya fara nuna masa saboda hakan ana ba mutum salloli bai san wanne ne ba kawai zai fara farawa sai fara da azhar wasubuhu wasubuhu wasu malaman kuma suka ce wasubuha wasu malaman kuma suka ce fara da azhar ba'adun wasu malaman rabiya da haka suka yadda suka ce ai ita sallar asuba ita ce sallar farko a wani saboda haka sai a fara da asuba yawa wa haka da salatu ma a salisa rabi'atin aw hiya ma a khamisa wa haka da salatu hakan nan mutum zai in ana bin sa sallah ma a salisa tare da ta uku ya san ana bin sa sallah ta ɗaya da kuma ta uku to shin wacce ce ta ɗayan da ake bin sa wacce ce ta uku bai sani ba shi da ya san ana bin sa sallah ɗaya da kuma ta uku kaga an tsallake ɗaya kenan ana bin sa sallah ɗaya to yayi ta gabanta to ta ukun ita ce ya manta wacce ce shin azahar da magariba ake bin sa ko asuba da la'asar ko isha da azhar kaga su ne uku uku da ke gabansa to anan shi ma sai sallah shida sai azhar ya la'asar ya magariba ya isha ya asuba sai ya sallaci azhar kaga ya sallah shida in azhar da la'asar ake bin ma kaga ya jera su in la'asar da magariba ne ma in wannan nufin in azhar da magariba ne ma kaga ya yi su in asuba da la'asar ne ma kaga yayi su in isha da azhar ne ma kaga yayi su to shine abin da yake nufi wa haka za salatu ma asalisa in ana bin mutum sallah da ta ukunta ya san sallah ɗaya bai yi ba to ta ukunta ma bai ba wacce ce wacce bari wacce ce ta uku to sai sallah shida azhar la'asar magariba isha asuba azhar shikenan ya sallaci sallah shida ko wacce ce ma ta shiga rabi'atin ko kuma ya san ana bin sa sallah ɗaya amma tare da ta bakwai tare da tare da ta hudu kai to shi kuma anan sai ya ƙara ɗaya akan wacce yayi a baya mana sai ya sallah bakwai kenan sai ya azhar la'asar magariba isha asuba yayi sallah biyar kenan sai ya azhar yayi shida sai la'asar yayi bakwai to sai ya ƙara ɗaya kenan kaga zai sallah bakwai anan kaga kowace ce ma kaga yayi ta idan ta kama azahar da isha ma ake binta tunda azahar ta hudunta shine isha in azahar da isha ne ma yayi idan la'asar da asuba ne ma ya biya idan magariba da azahar ne ma ya biya auhiya ma a kayisa ko kuma ana ban mutum sallah tare da ta biyar dinta ya san ana ban sa sallah ta ɗaya sai ta biyar ake binsa to wacce ce ta ɗayan da ya bari wacce ce ta biyar ɗin da ya bari bai sani ba to shi kuma wannan ya zai to shi kuma anan malamai suka ce sai sallah tara zai ƙara sallah biyu kenan akan yadda ya wannan na farkon sallah tara nan kwa da zai yi shine zai yi azahar la'asar magariba isha asuba azahar la'asar magariba isha ya yi sallar tara kenan daidai saboda idan azahar da asuba ma ake bin sa ya biya idan isha da magariba ne ma ya biya idan la'asar da azahar ne ma ya biya saboda sallar azahar ai ta biyar ɗinta asuba ne sallar isha ta biyar ɗinta magariba ne ta washe gari kenan sallar la'asar ta biyar ɗinta la'asar ce ta washe gari da kowace ce ma shi kenan ya rama ya ce musanniyan bisaniyar mansiyi min salasin aura bi injari musanniyan yana mai biyawa bisaniyar mansiyi da ta biyun da ya manta min salasin daga ta uku aura bi'in ko hudu jali wannan hukuncin ya bayyana in kara duk inda ka bi in kara ma waɗannan sallolin ana bin mutum sallah ta ɗaya da ta uku in yi sallah shida to kowace ta shiga ana bin mutum salloli hudu sallah ɗaya da ta hudu bai sani ba in yi sallah bakwai ta shiga ana bin mutum sallah ta ɗaya da ta biyar bai sani ba to in yi sallah tara to dukansu ya biya su yace babi yace babi za in za da filman siyi wahidatan ta za da filma qadi rabit za yadda ake wannan tsarin in za da filman siyi wahidatu idan ɗaya ta karu akan abin da mutum zai raba to za da filma qadi to sai a kara a cikin abin da ake ramawa din kaga nan ta uku akai sallah shida ta uku ɗaya da ta uku akai sallah shida ta ɗaya da ta hudu aka yi sallah bakwai ta ɗaya da ta biyar aka yi sallah tara kaga dai ana ƙarawa ne fa fi salatin rutibat min yawmi la ta'lamu al-ula in iti sab'an tanmi fa fi salasin a cikin sallah uku da ake bin mutum shi kuma ya manta wata sallah ne rutibat kuma sallar ta jeri min yawmi a rana ɗaya ya san dai rana guda ana bin sa salloli guda uku la ya alamar ula amma bai san wacce ce ta farkon ba shin a zahar la'asar magariba ake bin sa ne ko kuma la'asar magariba isha ko kuma magariba isha asuba a zahar wannan asuba ake bin sa asuba a zahar la'asar ake bin sa ko kuma a zahar la'asar magariba ko kuma la'asar magariba isha tunda ai an ce min yomi a rana ɗaya ne ya san dai rana guda ana ban salloli uku amma wace ce ta farko shine wa fi salasi a cikin sallah uku rutibar da suka jeri min yomi a rana guda la ta'lamul ula ko bai san ta farko ba ikiti sab'an to sai zo da sallah biyar tanmi yana mai karawa yadda zai yi sai sallah bakwai sai azhar la'asar magariba isha asuba sai ya sake yin azahar la'asar magariba ai azahar la'asar shine ita saba sai ya zo da sallah biyar to shi ma nan kowace ce ma ake bin sa ya rama in asuba da azahar da la'asar ne ma ya rama idan la'asar magariba isha ma ake bin sa ya rama to shine annan abin da malai yake nufi wa fi salatin a cikin raka a sallah uku rutibar da suka jero mutum min a rana daya la ta'lamu al-ula bai san wacce ce sallar farko ba eh ita sab'a sai yazo da sallah bakwai tanmi to kana mai karawa in ya sallah bakwai shikenan kowace ce ma ya jera su yace fi arba'in samaniyan fi kamsi tis'an bi sabqil layli aw bil aksi fi arba'in a cikin salloli hudu da ake bin sa ya san dai ana bin salloli guda hudu a rana ɗaya da suka jira kansa to amma wacce ce ta farko yace samaniyan to shi sai ya sallah takwas sai ya sallah takwas in ya sallah takwas shi kenan ya biya sallolin da ake binsa shi dai ya san salloli takwas ake binsa amma wacce ce salloli hudu ake binsa a jere amma wacce ce ta farko bai sani ba samaniya shi kuma sai ya sallah takwas sai a zahar la'asar magariba isha asuba a zahar la'asar magariba to kaga kowace ce ake bin sa to anan ya jera sallolin yace fi kamsin fi kamsi a cikin salloli guda biyar kuma da ake bin sa shi dai ya san ana bin sa salloli biyar amma wace ce ta farko yace tis'an to anan kuma sai sallaci sallah tara sai asuba a azhar la'asar magariba isha asuba sai sake yin azhar la'asar magariba isha kaga yayi sallah tara kenan shi yasa ta fi kamsi a cikin sallah biyar da ake wa mutum tis'an sai sallah tara amma anan yace bi sabaqin laili sai ya fara da sallolin dare au bil akasi in kuma yaso sai ya fara da sallolin rana ma'ana kaga anan au bil laili ma'ana sai fara da sallolin dare ma'ana sai asuba kenan asuba azhar la'asar magariba insha sai fara su a haka kaga kowace ce ma ya riga da ya biya shi yasa ce a nan sai fara da sallolin dare ko fara da sallolin rana kaga a nan hikimar farawa da sallolin rana sallolin dare a misali in asuba ya fara bari sai fara asuba azhar la'asar magariba isha kaga in ta rana ɗaya ne ma shi kenan ya riga da ya biya ta amma to da ke sallolin tara zai misali in yi asuba a zahar la'asar magariba isha ya yi sallah biyar kenan sai sake sallah asuba a zahar la'asar magariba ya yi salloli tara kenan yake cewa ka zayi walil kamsi marrataini fi hawa fi salisatin nasiyeni kaza haka mutum zai yi iwalil kamsa wanda salloli biyar suke bin sa iwalil kamsa marrataini kaza iwali hakan nan zai jera alkamsa salloli biyar marrataini sau biyu fiha a cikin sallah wa fi sadisatin nasiyaini a cikin ta shida da ya manta mutum ne ya san ana bin sa sallah ta ɗaya da ta shida bai san wacce ce ba wacce ce ta ɗaya wacce ce ta shida shi bai sani ba to yadda zai yi sai ya sallah biyar a jere sai sallar kwana biyu kenan ya yi azahar la'asar magariba isha asuba sai sake azahar la'asar magariba isha asuba kowace ce ma ya bari to a wannan tsarin ya jera su kuma sun shiga wa kullu ma ma salahu ka hadiya asharatiha fal ashar fihi badi wa kullu ma ma salaha ce kai da duk abin da ma in bada wannan misalin ka hadiya asharatiha kamar ta goma sha ɗaya fal asharu sallah goma fihi badiya su ma suna bayyana ne a cikinta. ta mutum ya bar sallah ta ɗaya da ta goma sha ɗayanta. E, wa kullum masar ka hadiya ashirata kamar sallah ta goma sha ɗaya. Ya bar sallah ta ɗaya da ta goma sha ɗayanta. Fal ashiru fi shi badiya to sallah goma ne ita ma za ta bayyana ciki. Sai azahar la'asar magariba isha. Sai sake azahar la'asar magariba isha asuba. Wannan saloli da ya goma sha ɗayan kowace ta shiga ciki. Wa haka zal hukumu lima bainahuma. وقيل بل ستا لذاك تنمي وهكذا الحكم وهكا hukuncin yake lima bainahuma da abin da ke tsakanin su wakila wasu malama suka ce bar sittun suka ce kawai ya sallah shida li zaka tanmi to wannan ita ce za ta bashi mafita su waɗanda suka ce kawai ya sallah shidan su a wurin su jeran tawan ba dole ba ne in yi azahar la'asar magariba isha asuba azahar shi kenan a wajen wannan malama tunda an ce ta ɗaya ne da ta goma sha ɗaya kaza bi tarkil majhulataini ya alamu aw yashakku min yawmaini kaza haka zai yi bi tarkil majhulataini da barin salloli guda biyu wanda suke majahulai ba a san wanne ne bane majhulataini ya alamu ya san wannan salloli guda biyun sun kubuce masa shi dai ya san ana basu sallah biyu amma bai san wanne bane ya alamu da ya san ake bin sa au yi shakku ko yake shakku min yau mai daga salloli guda biyu ya san dai sallolin kwana biyu ne a kansa kowace rana ana bin sa sallah ɗaya shine majhulataini to bai san wacce ce ta farko ba azhar da la'asar ake bin sa ta kwana biyu shin azhar din ya fara bari a ranar farko daga baya bar la'asar ko kuma la'asar din ya fara bari daga baya bar azhar shi dai anan ya tabbata ya hakikance cewa lalle lalle ana bin sa salloli guda biyu kuma a kwana biyu kowace rana sallah ɗaya shin azahar ne magariba ne isha ne shi bai sani ba shin azahar ɗin ya fara bari ta waccan ranar daga baya bar al'asar to shi ma wannan bai sani ba to a nan shi ma sai sallah biyar shi ma a jere sau biyu sai sallaci azahar la'asar magariba isha asuba sai sake azahar la'asar magariba isha asuba kaga kowace ce ma in azahar ne ya fara bari to kaga tun a ranar farko yayi azahar azahar to kaga yayi azahar washe gari kuma ya sake dawa yayi azahar kuma duk yayi la'asar to kaga ya dora mata in kuma la'asar ma ya fara bari to kaga a yau a ranar farko ya rama azahar ya rama la'asar washe gari kuma duk da ya dawo kuma duk ya sake yin azahar la'asar kaga anan ma dai ya riga da ya fudda su in magariba da isha ne ma in ya sallaci sallah biyu in magaribar ya fara bari to a yau yayi magariba yayi magariba a juyin farko juyi na biyu kuma yayi magaribar yayi isha to shine aula idan kuma bai bai sani ba fata ku fil kamsa kamsu til bada'i bi sirhi hawa takdim in kuma ya san shi dai salloli guda biyu misali ake binsa amma sallolin na kwana biyu ne ko na kwana ɗaya shin a rana ɗaya ne wannan salloli biyu ya bari saɓanin wani hukunci na farko wani hukuncin farkon salloli biyu ne kuma kuma kowace ranar ta daban amma ba san wacce ce a zahar ce ta fara zuwa ko la'asar ba shi kuma nan aula ya san salloli guda biyun ne kawai suke kansa amma na yau ne da na jiya ko kuma na rana ɗaya ne shi kawai bai sani ba ya ce fatuk fil kamsu to sallah biyar ta ishe shi wal bada'u sai ya fara bi subhiha da sallar asuba wa taktimul isha'u sai ya cika da sallar isha in ya sai asuba azhar la'asar magariba isha kaga shi kenan yayi sallah biyar idan asuba da azahar ne ma ya rama idan azahar da la'asar ne ma ya rama idan magariba da isha ne ma ya rama in isha da asuba ne ma ya rama sai dai asuba din bata samu tartibi ba to in ya sallah shi ma haka sallah biyar din shi kenan yayi wa man yakuru tarika sunaini wiyina wiyina ta min matlaqal yawmaini wa in ya kuno tarikar isnaini idan mutum ya bar ya san ya kasance ya bar salloli biyu uyyinata wanda suke sanannu kamar azahar da la'asar ko magariba da isha min madalakar yomin kuma a kwana biyu ne la yadri sabiqata bai san wacce ce ta farko ba sallahu ma sai ya sallace su summa adal mubtada'ata minhuma sai ya saki sallar da ya fara daga ita ya san magariba da isha ne ake bin sa na kwana biyu magariba ya fara bari ko isha ne ya fara bari shine la ya dari sadikata to sallahu ma sai sallace su ma'ar da mubtada in yi in yi magariba yayi isha sai sake magariba in kuma azhar da la'asar ne in yi azhar sai ya la'asar sai ya sake yin azhar kaga anan tunda yayi azhar yayi la'asar in azhar da la'asar ya bari to kaga ya jera su dama idan kuma la'asar ɗin ya fara bari to tun da ya azahar to da ya la'asar ɗin da ya sake yin wata azahar ɗin shi ma ya daidaita su yawwa shi ne sun ma ma'an shakili kasar ma kusur a ada isar hadariyacin safar sun ma ma'an shakki sannan wanda ya kasance yana kokwanto bi kasar ma kusur da sallar kasaru da ya yi ta sallah biyu ce ake bansa shi kuma ana a ada isra hadariyatin ya sake a gurbin sallah ta zaman gida safar sallah ta tafiya shi kuma anan sallah biyu ne ake bin sa to bai sani ba shin azhar da la'asar ne ake bin sa amma ya san ɗaya a ƙasaru ne ɗaya a sallar tafiya ce ɗaya ta zaman gida to abin da ya kasa tantancewa shine sallar zaman gida ce ta farko ko kuma sallar tafiyar ita ce ta farko shine yadda ba sani ba shi dai ya san lalle a zahar da la'asa suna kansa kuma ana bin sa amma a zahar ɗin ce ta kasarun la'asar ta zaman gida ko kuma la'asar ita ce kasarun a zahar ta zaman gida to anan shi ma yadda zai zai sallah shida sai a zahar ta zaman gida ya kuma du a zahar ta tafiya sannan sai sake yin la'asar ta zaman gida ya la'asar ta tafiya sannan sai sake yin azahar ta zaman gida ya sake kuma azahar ta tafiya to kaga anan kowace ce ma yayi anan duka yara masu duk inda yayi yara masu daidai eh yace wa fi salasin sab'an kazalika fi arba'in salasa asharan laka wa fi salasin mutumin da ake binsa salloli uku ya san dai sallolin da suke kansa salloli uku ne amma wacce ce ta farko wacce ce ta biyu wacce ce ta uku shi bai sani ba ya san dai ana binsa sallah uku kazalika e wa fi salasin wanda ake binsa salloli uku to saba'a to sai ya sallaci salloli bakwai kazalika kamar haka shikenan sai a zahar la'asar magariba isha asuba azahar la'asar to kaga anan duk wanda ake bin sa ma ya raba in azahar da la'asar da magariba ake bin sa kaga tun azarin farko ma ya rama su idan kuma azahar ne idan kuma la'asar ne da magariba da isha kaga su ma sun ramu an rama su idan kuma magariba ne da isha da asuba shi ma nan ya rama su to shine abin da yake nufi wa fi salasin wanda ake bin sa salloli uku bai san wacce ce ta farko wacce ce ta biyu ce ta uku ba to saba sai sallah biyar bakwai kazalika kamar haka shi arba'in wanda ake bin sa salloli hudu kuma fa salasa asharatin zai sallaci sallah goma sha salasa asharatin zai sallaci sallah goma sha uku laka shi ma kazalika ne shi ma ce laka kamar haka shi ma sai magariba sai azhar la'asar magariba isha asuba kaga biyar kenan sai sake azhar la'asar magariba isha asuba ya sallaci salloli goma kenan sai sake azahar la'asar magariba to shi ma anan kowace ce ma take in abubuwan nan da dole za a ga sallah ta cika ihda wa ishirina li kamsin hakaza fi sittiha wa sab'iha wa ma haza ihda wa ishirina li kamsin wanda ake masa salloli biyar ya san akwai salloli guda biyar a kansa amma wacce ce ta farko wacce ce ta biyu wacce ce ta uku wacce ta hudu bai sani ba ihda wa ishirina shi kuma in ya tashi sai sallah ashirin da ɗaya sai ya azahar la'asar magariba isha asuba ya yi sallah biyar kenan ya sake azahar la'asar magariba isha asuba goma azahar la'asar magariba isha asuba goma sha biyar azahar la'asar magariba isha asuba ashirin kenan sai ya sake yin azahar to su ma an ba in an bi su za a ga cewa kowace ce ma ta farko to sallah ta riga ta fita yace fi sitti hawa sab'i hawa ma haza fi sittiha a cikin sallah shida shi ma wannan hukuncin zai dauka ihda wa ishirina wa sab'iha fi sittiha a cikin sallah shida wa sab'iha da sallah bakwai wa ma haza da abin da ke daura da su to shi ma sai mutum ya dauki wannan hukuncin sai ya amfani da shi sai ya amfani da shi ya dauki wannan ma'aunin wanda ake masa sallah shida ya san da sallah shida ne akan sa bai san wacce ta farko wacce ce ta biyu wacce ta uku ba ko kuma wanda ake masa sallah bakwai ya san da akwai sallah bakwai akan sa amma wacce ce ta farko wacce ce ta biyu wacce ce ta uku to shi ma in ya dauki irin wannan hukuncin wanda aka yi to shi ma zai iya zai iya fita yace rabituhu yadda wannan tsarin yake an tadaribal mansiya a buga sallar da ake kan mutum fi akalla bil wahid ko kasa da daya a cikin wannan hukuncin fa ya fito hukuncin sai ya bayyana wannan ishara ce ta ta hisabi eh wallahu ta'ala a'lam